أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداده العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدر لنا بهذا المحضر والفاتح بنظرة تاتي لنا بالظفر وقال علي رضي الله تعالى عنه سيدنا علي الله يقال تعالى قريش يكي لا خير ضاع لغير في قراءة تكن قراءة لا تدبر فيها ba tunani a ciki kuma ba kula da me ake karantawa li'anna domin ki tadabburi da yin tunani ne da kula da me ake karantawa kan sharihu suduru kiraza za ta yalwata wa taftamirul qulubu zukata za ta haskaku ita ma zukata ta kirji ta yalwata ma'ana ta haskakun ita ma zukata kuma duka haskaku qala ta'ala wannan magana da ya faɗa za mu zo sharhin ta gaba Allah tabaraka wa ta'ala yake kitabu qur'anin nan littafi ne anzalnahu da muka saukar da shi ilaika zuwa gare ka mubarakun mai albarka liyadabbaru ayatihi dan su yi tunanin ayoyinsa dan abu ne daga wajena ni kuma din nan ba ni da adadi ba ni da iyaka da dukkanin girman Allah tabaraka shi ma haka littafi ne abu ne yanzu ko shugaban kasa aka ce yayo ma wasiƙa ai sai ka kula sai ka je ka ce ma bari a kai wa'anda suka san me zai je ya zo su kula shi ko ko ko a ce bari a kai wa'anda suka san na siyasa ne ga ce bari a kai wa'anda suka san kan siyasa me yake ni kai ba wa'annan bakakin kake kula da su ba me ya dubbinsa da wannan abu haka kuma in wasiƙa ce ta soja aka aiko ko ta yaki sai an ce to bari a kai wa kwararru a fannin soji me wannan wasiƙa ta ce yi a in dai turanci ne an sani da ke in karatu amma me ta ke yi yanzu ni ma wannan littafin ba ba wai kawai qur'ani ne qur'ani a'a anzalna ni na so in ka ji qur'ani ya ce anzalna ma'ana tare daga Allah ko wani mala'ika ma bai farfa nan ba wabil haqqi anzalna amma kan qur'ani ya ce nazala to zai iya rafa a mala'ika nazala bihi ruhul amin mala'ika ne ya sauka ya karbo daga inda anzalnahu Allah ya saukar da shi ya ajiye shi na wajen kuma mala'ika ya ebo kuma kai kuma ya sama to yanzu qur'a kitabu littafin nan fa anzalnahu ni na saukar da shi ilaika zuwa gare ka mubarakun ne albarka saboda daga Allah ne albarka ne to dan ne ya tabbaru ayati dan yi tunani kuma su kula da ayoyinsa shari'a ne ta kuma hukunci ne na kuma ilimi ne na kuma mai albarka ne komai yana na kowa yanzu iya kulansa iya lurarsa da qur'ani iya ego ilimin da zai kai iya ego qur'ani dan haka manzo Allah ne kadai sallallahu alaihi wasallama ƙarshen wanda ya fi kowa sanin Qur'ani sannan kuma gado zuwa gado gado zuwa gado na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haka manzo Allah ya shi yake bayani da haka shehu yake ma'anar tafsiri abinda manzo Allah ya fassara Qur'ani da shi hadisin da manzo Allah ya fassara wannan shine ma'anar tafsiri ma'anar tawili idan ba a samu abinda manzo Allah ya fassara da shi ba to kuma Qur'anan arabiyyan la'alla sun tashi Qur'ani da larabe sai a bisa ka'idar larabci kuma shi ma ka'idar larabci ba sai a fahimce shi to dan ku tunani to ka gani mutum ya ce aya ce ga ayoyin wa qala ta'ala ubangiji ya faɗa dai afala yatadabbaruna alqur'ana ba sa yin tunani ne a cikin qur'anin nan su lura da me nake nufi da me nake nufi akwai abin da yaren baƙaƙen karatun kawai shi ake nufi ko a hukunci ba akwai abin da a'a wannan magana shiryar da abin da ake nufi da shiryar da abin da ake nufi yake misali shiryar da abin da misali kawai a ce ana kiransa cocktail party ake ana kiransa tare yanzu za a ana kiranka cocktail za ka je ka sa abinci kai kila ma a tattauna a yawayen abubuwa amma an ka duba bakin kawai bai da kara kawai aka ce yanzu da kana kawai ko ce da haka ba ko to in ka za a je kawai a ci a wajen kaga yanzu ba wannan ainihin tsuntsar girakin bakin ba akwai yaren da yake faɗa to Qur'ani yana da ma'anoni da yawa to ku dinga tunani a suratul nisa wa sifatu zalika sifar yanda ba ka yi tunani a cikin Qur'ani din nan an yi shikila kalban mutum ya kagalantar da zuciyarsa ya kafa kuri da yin tunani fi ma'ani fi ma'ana cikin ma'anar ma yalfi zubi abin da yake furici da shi kaga wannan kuma bai ya san larabci idan bai san larabci ba da zai san ma'anar da yake karatu da shi da kenan ko bai san dai larabcin ba dai ya dinga ganin girman abin da yake ya san maganar Allah yanzu kuma ya dinga jin girman magana ya dinga jin girman abin da yake karanta ma yalfi zubi abin da yake lafazi da shi haya arifu sai ya san ma'ana kulle ayatin ma'ana dukkan aya wa ya ta'ammalu ya yi lura da al'awamira abin da yasa kake gani mutane ba sa jin daɗin tafsiri ko kuwa da kaji za ka fassara musu Qur'ani wa yansu su gudu saboda malaman ba ba fassarar maganan Allah suke yi ba fassarar san iyawar suke da san ra'ayinsu to kila kai ne jin hankalinka ya fi na malamin yanzu duk wanda zai ban magana Allah ya yi kan ra'ayinsa ta hankalinsa to kila ya faɗi wanda ya fi shi hankali kila ya faɗi magana wajen wanda a a shi ya fi mai karatun ma hankali da za ka dinga jin fasarori ga su nan harigido ka ji ma kai wannan bai ji ma a ce Allah ne ya faɗa ko ni na fi wannan magana da aka ce Allah ne ya faɗa hankali ba ku Allah ne ya faɗa ya ba fasarar da Allah kawai harigido ne ga shi nan ku da rage ganin kowa ma sai da amma in dai ta Allah za a fassara ma bari a fassara ma da abin da wanda yafi kowa sanin ta Allah ya fassara shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ko abin da ba a gane ba abu ka'idar larabawa din a fassara daɗi ne da shi albarka ne da shi ƙara imani da shi bare in kana da ilimi ko na turawa ma bare ga da ilimi ko na turawa din ma kai za ka fi gane shi bare kuma ake kana da ilimi na ma'arifa daɗi ne da shi to kai za a gane shi to ma'anar so a dinga kula da masu fassara na Allah a dinga cike a dinga amfanuwa da shi wa ya ta'ammal al-awamira sai ya kula da koran Qur'ani wannan wadi wannan wadi da hana-hanansa ma'a itiqadi tare da kudurcewa a zuciyarsa kabulu zalika ya karba duk abin da yake ya iya aiki da shi ya iya aiki da shi ya ce Allah na karba yanzu rashin aiki da shi daga waje na ne Allah ka bani karfin da zan iya aiki da shi da karba fa in marra ala shay'in idan yana karatu ya shige a wani abu min ma kasura an abin da ya takaita da iya aiki da wannan aya ba fi ma maza cikin abin da ya shige min umri gina daga rayuwar ka shi tazara ya hanzari Allah na san dai ka hana wallahi ba ina yi ne dan na san ba ta isa ba na san na isa ce ɗan yafi ƙarfi na kaza kaza ya hanzari da ya nuna kankan da kansa wata gafara ya nemi gafaran Allah wata labar iƙalaka ya nemi Allah ya cire shi daga wannan aikin da yake ya nemi Allah ya ɗauke shi daga kai min Allah ta'ala daga Allah wa idza marra idan ya shige bi ayat rahmati da ayar rahama kuma istafshara yayi bishara ya ji daɗi wa ta'ala ya ji Allah salamu wannan aljanna da ka faɗa wannan daɗi da ka faɗa wannan abu da ka faɗa ya nemi Allah ya ba ya bishara kai ya ga wancan zunubin zai iya tsare man wannan a'a ya ga wancan sakacinsa ne da iblis ne ya riga yake daga nan ku Allah ne yake bayarwa ya ga iblis da ita ya hana kyautar Allah ba ya yi kwaɗayi da abin da yake wajen Allah wasu Allah ya roƙa au ayata azabi ko wani ya zo ya ga ayar azaba ya zo wajen ayar azaba ashfaka ya ji tsoro wata awaza ya nemi tsari ya ci Allah kiyaye Allah kiyaye Allah kiyaye ya nemi tsari ya ji tsoro ya san shi da iya sai ya jefa kansa dai a wutan nan ba Allah ne bai iya tashi ko mai iya hana shi kuma Allah tabaraka wa ta'ala zunubin zai cutansa rashin zunubin zai amfani sai ce to Allah gafarta mun abin da zai cutanka ya yi ƙoƙari kuma ya bari ya ta hanyar yin bari au ayatu tanzihin ko ya zo ayar tsarkake Allah nazzaha ya tsarkake Allah wa azzama ya girmama Allah aw ayatu du'a'in ko yazo ayar addu'a yayi addu'a ya kankan da kai yayi addu'a tabarra'a yayi addu'a waɗanda bai nema kama fi hadisu huzaifata kamar da yazo a cikin hadisin hadisin huzaifata radiyallahu anhu قال حذيفة يجي صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم تواجه من ذا الله جل جلاله وترانا نجا النبي جل جلاله على الأني ما نتاش بقول مني على الله نجا يا أخي أبي صلى جل ما نوقع ذات ليلة ومدري خمسة البقرة ده جمع فاتحة كوي في سورة البقرة ألف لا من ذلك الكتاب لا ريب فيه فقرأ آية لن تبقرة جماعة ثم آل إمران فلن يقول آل إمران ya karanta ta ya karanta ta har ya gama ta ya kara umu tafasilan kuma yana karatun ɗai ɗai ɗai ɗai ba da gudu sululu haka yake a ɗai ɗai ɗai ɗai yake karatu wani mutum duk lokutan irin na yanzu ne ma ya gaza lokaci ya ƙare ɗai ɗai ɗai ɗai idza marra bi ayatin idan ya huce wata aya bi ha tasbihu akwai tsarkake Allah a ciki sabbaha sai tsarkake Allah وإذا مر بسؤالي إذن شيء دوت آية الدعاء أجي سأل سيدعي سأدعاء يروج الله وإذا مر بتأول إذن يروج دوت آية تكي أن يمر قريك لك شر شيخا كو كي كو دوا تأوضع سيدعي يمثالي كلمة أخرجه المسلم مسلم يفتد فيه في صحيح أسفين لا تنسوا هكا أجي سن كراتي أما irin waɗannan karatuka banda malami ne karantarwa banda malami ne karantarwa lokacin karantarwa banda ɗalibi ne karatu wannan karatu namu na ibada karatu za ka karanta qur'ani na ibada kuma ga wanda ya san ma'anarsa amma malami ne karantarwa haka sai sai ya bi waɗannan ƙa'idoji sai karantarwa ta yi ya haka shi ma ɗalibi wanda ake karantar mai yanzu in ya bi shi malami ya haddatar da ɗalibin a ta karatu ya san je abu ne mai girma yake ta shi ma ɗalibi ya ta karatu wasu har kuma in ya zo na ibada ya ji na bin na ibada ya ji wani wamin hadisi auku bin mali daga hadisin auku dan mali kala auku dan mali yace kuntu ma annabi ni ma na tashi tare da annabi wani dare sukan yi haka in sun ga annabi yayi alwala shi annabi sallar dare wajibi ce a kansa mu ba al'umma ta an so ba irin da ya bari shi ko wajibi ne dole sai yayi sallar shari'a sallallahu alaihi wasallam mu ko an so sallallahu alaihi wasallam yace haka ni ma kuntu ma annabi na tashi tare da manzo Allah lailatan wani dare ka qara'a suratul baqara sai ya bude suratul baqara kuma yanzu idan ka kula da wannan hadisi sai da kaman kullun sauka yake da abin da yake dan galibin su za su je zai bude sallar da inna baqara ai ba kullun baqara zai ka maimaitawa ba faɗar da karwaya an sauka ya kuma budowa sallallahu alaihi wasallam ya sauka ya kuma budowa lailatan fakara a suratul baqara sai karanta baqara la yamurru bi ayati rahmatin zai wucewa da ayar rahama illa wa kafa sai ya tsaya wa ta'ala ya roki Allah rahamarsa wala yamurru bi ayati azabi zai wuce da ayar azaba illa wa kafa sai ya tsaya wa ta'awwaza ya nemi tsari rawa abu dawuda wannan sa'i abu dawuda da nasa'i su suka rawaito shi wa aka raja abu dawuda abu dawuda ya fitar ya fitar fi musnadihi a musnadin sa wa tirmidhi da imam tirmidhi fi sahihi a ingantaccen sa annahu yanda magana take yambagi ya kamata liman qara'a wa tin wa zaituni wanda ya karanta suratu wa tin wa zaituni فانتهى إلى آخرها حي الروح عشان أن يقول يشير بلي وأنا على ذلك من الشاكرين أليس الله بحكم الحاكم منكم يشير بلي ونحن على ذلك من الشاهدين إن جماعة يشير بلي ونحن على ذلك من الشاهدين أرسو تيزون har a sallah a yi ko ko ba a yi ba har a nasu sai a farilla a yi ko ko a nafila yanzu kuma iya istihadi amma dai an so jiya wanda ya yi a sallah ba komai tun da bai wani wanda da yi ba ba komai bale wani hannu ala za ka yanzu suna yi wani su ba sa yi bale wani hannu ala zalika min shayi wa man qara ala uqsimu an so da wanda ya karanta la uqsimu bi yawmil qiyamah fantaha idan ya cike ila qawli alaysa zalika bi qadirin ala an yuhyi al mawt yace bale yanzu mai wannan ba mai iko ne ya raya matacce ba ka ce kwarai kuwa mai iko ne to wannan mutum ya faɗa da wa man qara duk wanda ya karanta wal mursalati sura wal mursalati urfa idan ya karanta ƙarshenta fa bi ayyi hadisin ba'dahu yu'minun fa kul yace amanna billahi mun ba da gaskiya da Allah wa bi rasulihi da ma'aikinsa wa bi mala'ikati da mala'ikunsa wa bi ma anzala min kitabin da abin da ya sauka na littafi faɗa haka in ba zai iya zai ce amanna billahi yayi duk su shiga nan yawa ومن حديث ابن عباس عن كورد حديث عبد الله عن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي زاد عن شاء الله سبحانه كان يا كسر شيء إذا قرأ سبح اسم ربك لعلي ثم قال الله يقول سبح اسم ربك لعلي قال النبي سبحان ربي الأعلى أرجع توجه أبني لها توقيت أي تسعوا كما دا دا دا دا da ta sauka manzo Allah ya kusa ta a sujada da sa ta a sujada da kuma izawaka ta sauka mazalla ce ta kuma sa ta a ruku'u izawaka ta sabbin bismi rabbikal azim mazalla ce kusa ta a ruku'u subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi da sabbi isma rabbikal alika fa kuma mazalla ce ta kuma kusa ta a sujada ita kuma subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la a sujada subhana rabbiyal a'la sabbi isma rabbikal alika a ruku'u iza waka can to ita kuma subhana rabbiyal azim wa bihamdi to manzo Allah ko ba a sallah ita in yace sabbi isma rabbika la alai sai subhana rabbiyal a'la sai ce ta ga ubangiji na madaukai to ba da bi mutun ya ai kuma ba ko mai da kanka kuma a ce aya ce akhrajahu ahmad wa abu dauda fi sahihayhima cikin ingantattun su minhu daga gare shi وفيه أيضا يضع تكين تقوموا وفي الصحيحين يضع تكين بخاري مسلم قراءة ابن مسعود قراءة عبد الله ابن مسعود على النبي زمن ذا الله صلى الله عليه وفيه أتكين حديث وإذا أيناه سيدا إذا النبي تزري فاني تنا زبد حواري أنا أظن أن الله يجب عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود قرنتان القرآن يا رسول الله كيف قرنتان bayan kai Allah ya saukarwa kai a karanta mazalla ya ce ina so in ji shi a bakin wani na kamar mahaddaci ya dinga sauraron kafin ko ya ji wani yana karanta sai ya ji wani ba abin da na haddace shi nan ne kuwa ya ji daɗin sa to bare ka samu gangaren kuwa mai iya karatun sai ka dinga ji dan wani waje da ba har kake faɗa ba kai kuma ka ji yanda yake faɗa yana faɗa to manzo shi manzo Allah dai yana so ya ji ya gode wa Allah daga bakin wani to kuma wannan kuma wata falala ce ta karatun abdullahi bin mas'ud ga makaranta nan da yawa amma shi manzo Allah dai ya ji daɗin karatunsa wanda in yana karatun manzo Allah akwai abin da yake ji sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda dai duk muka yi bayanan su to shi kenan ita sai na sai na fara sai na karanto ma suratul nisa'i ya budo yace ina tafa ina karanta ina har na zo fa kai idza jina min kulli fa kai idza jina min kulli ummatin bi shahidin wa jina bika ala haula shahida yawma idin wajh manzo Allah ya bi jan da kafa yace hazuka ya ishe ya ishe sai na kalle shi fa idza aina sai na ga ashe shi kuka yake karamta ni ko sarkina ya sun kai da kaza yana ta karanta mana wa idza aina sai ga idan ina manzo Allah fajri fari tana kulwar da hawaye wai ma'ana wai haka ake so in kana yi kai ne وفي شعب الإيمان cikin wannan littafi din Baihaqi ga Imam al-Baihaqi an sa'ad ibn Malik marfu'an ga Sa'ad ibn Malik ya daga hadisi inna hadha al-Qur'ana annabi yace wannan Qur'ani nazala bi uzuni ya sauka lokacin bala'i cikin bakin ciki ya sauka ana jin duka ana gudu ana kaza ya sauka cikin zamanin masifa ya sauka zamanin da ya zama makka da ya aka dinga yi wani akan hanyar yaki dabam-dabam wani aka za ɗebi zaman madina da aka yi da yahudawa kaza kaza haka dai a cikin bakin ciki ya sauka ma'ana lokacin bala'i waka abatin da damuwa da damuwa fa iza qara'atumuhu in kuna karanta shi fa ku yi kuka ku san mu lokacin da ya dinga saukar mana cikin kukan muke ku dinga ku tuno wancan lokaci fa ku yi kuka fa'illan tanku in ba ku yi kuka ba fata ba ko ku kafa wa kanku sai kun yi kuka ku ƙaƙaro shi ku ƙaƙaro shi in ba ku yi ba to ma'ana kaga to wai yanzu ma ba wai kai kukan ba ma kakka dinga karanta shi kuma kana hayaniya kana an mai da shi zancen sun sabaka ne su a ne su a ne duk ba haka bane eh ka ji da yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ku kana kan ka kaza ka dinga yi to to ka kuma wanda bai kukan ba kuma ya ce zai karanta to wannan dai mai karanta na ibada to amma kuma manzo Allah ya ce ai sai in kana yi na ibada shi ne abin da za ka dinga jin limaman nan na harami suna yi ko to shi ne abu da a hadisin suke bi ku yi yau ai iɗulu gulbuka a ku nemi kukan min an fusukun daga cikin kawunan wa fi mursali a cikin mursalin abdulmalik bin umairi a cikin nan ne ai iɗulu gulbuka ko min anfusikum wa fi mursali abdul malik bin umayr cikin musnadin abdul malik dan umayr anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ga aminta Allah haraja ala ashabi ya fito wa sahabbansa yawman wata rana fa qala lahum sai yace da su inni qari'un alaikum suratan zan karanta muku wata sura faman baka duk wanda ya kuka fala wajen naka an ba ta aljanna sallar nan karanta muku wata sura duk wanda ya kuka an bashi aljanna ai ka gani ran nan ai sai kuka ko ga aljanna mai sauki ma sai kuka ran nan ko an bashi aljanna fa in lan tabku ko ba ku iya kukan nan ba fata ba kau ka karo shi ba ka karo shi ai tsulubul buka ku ne mu kukan ne an buku da kawo nan wa fi musnadi abiya ala cikin musnadin abiya ala ya zo ikra'ul qur'ana ku karanta qur'ani bil gusli da karyewar zuciya shine bakin cikin nufin ana da ku karanta shi da karyewar zuciya ma'ana da raunar zuciya dai da tsoron Allah da bin Allah fa inna hu nazala bi huzni da bakin ciki ya sauka wai lokacin saukarsa shine fasara ma'ana lokacin da ba a cikin daɗi aka sauka ba kamar kai ma ko ka samu wani jari ko ka gina wani gida ko ka wani abubuwa lokacin ana cikin talauci da ƙaƙa da ya rasa goshi da ya tafiya to ko ka yi moto sai da ya kafa ainihin wasa da wannan wannan in kun san lokacin da na yi shi ai ba da wasa aka same shi ba ko to wai abin da ake nufi kenan ko me aka samu ko wai ku tuna shi lokacin da ya sauka ba kamar yanzu da kuke karanta shi bane yanzu ne har kuɗi kuke samu da shi har kaza mu ka da ana cin duka ya sauka sallallahu alaihi wasallam sai an buya ma Abdullahi bin Mas'ud shi ya fara banda manzo Allah ba wanda ya sai fito masa ya karanta Qur'ani a salati babu Abdullahi bin Mas'ud shi ya ce imam Ibn ya rabu da kan karanta kamar yi ya ya Rasulullahi izin ya fito ya karanta sai da ya ci duka abuja ya ce ko masu girman jiki na wasu zuwa sun karanta su ya kai mara kunya aka mamake shi da ya dawo wajen manzo Allah da kuka annabi ya murmushi sai tunani a zuciyarsa ikon Allah an doko ni kuma annabi ya murmushi sai ranar badar annabi yana tsaye ke kai da ya gano mana mami Allah ya da abuja ne ya zo ya samu an buge shi ko motsi ba iya ya yi fara layin a kwance ba iya ya taka kirjinsa ya ce har ne ya Allah ya da kai ya ce kash ka taka matakar da ba a ɗan yau ba ita ka taka ta ba ita kai ta martakan aziman kai ka hau mahawa babba kai yau da nake taka jirgina ita ya Allah ya da kai ita abun kunya ne dan kun wulaƙanta iri na iri yau ita kuma barin da yawa ba har sun kuka yi wannan ba don ba kai girman kai ba hukukai waɗansu mutane waɗansu abubuwa da suke sauka daga saman nan su ne suka yi mana wannan suke sai na ce mala'iku ne na rantsa ga ubangijin ka'aba mala'iku ne to shi ya yanko kan abuja ya ya jawo ya ka annabi sai annabi ya ce to ran da ya mare ka ka tawo kana kuka abin da na gano ma ke da na gaya ma sai za ka kaje shi ma ba ka yadda ba amma ka gani manzon Allah ya yi murmushi kuma yana ganin oh ai mun duka kuma annabi yana murmushi duka bai san wata rana ake kallowa ba shi yanzu ake kallowa to abdullahi bin mas'ud to ku ji da yanda ya sauka fa fa inna hu nazala bi huzn ya sauka cikin bala'i wa min hadisi tabarani daga hadisin tabarani a hasanun nas ma'ana ba wai kuma za mu farin ciki da qur'ani ba a kai wanda duk an muke da shi wanda amma wai kakkai kakkai zagon gwando haka manta na addini ne haka manta ga da yanda ka sauka ya sauka ka dinga abu ko ka tuna daɗin da kake ci yanzu ka tuna fa mazajen da su kuwa fa sun ƙari sun rasu ma fa a cikin wahalar sana da ya sa ka kuka wajen domin hadisin tabarani yana daga hadisin tabarani a hasanun nasi kira'ata mafi kowa iya karatu can karatu man iza qara alqur'ana wanda in ya karanta qur'ani ya tahaddathu bihi yake magana da shi yake jin Allah yake man magana yanzu da shi Allah yake magana da abu to wannan abu sai in ba ka san masararsa kuma kai kana da haske a zuciya ba wai ba wai kana karanta qur'ani kana ganin a'a ta kafirai can yake ko da mun zauna da sharifa radiyallahu ta'ala anha ta ce duk abin da mutanen da qur'ani yake faɗa suna ganin hannatan zai fita ce a wannan zamani ta ce a wannan zamani to in ya faɗi kafurai na masu bauta gunki ba a wannan zamani ta ce a akwai masu bauta duniyar su ma su ma ga wanda ba a yi ta ilaha hu hawa hu ko wanda ubangijin sa kan ranka ne ko ko ubangijin sa dinaranka ne so to ka gani ka dinga jin yana magana da kai da kai ake kuma da kai ake ake karatu to za ka ga akwai wa'annan bayan Allah to ko in ma ka san fassararsa kuma in ma kana da ma'arifa kana da jin abin a cikin zuciyar to sai Qur'ani ya zamanto da kai aisha to kuma yanzu za ka ga duk wannan abu Allah ya kai mu dai wannan matsayi a dinga a rike shi sosai wa min asbab yana daga sababan tahfilul bukai abin da yake shi ko zai kama ka gane yana daga abin da zai jama kuka kana karanta Qur'ani a ta'ammulu kula wasu da halarto da ma'ani ma'anonin ma ya karau abinda kake karanta minan lafzi na daga lafazi yana da hadidi na daga ban tsoronsa wal wajidi da alkawarin azabansa a shadidi mai tsanani wal mawasiki da alkawarorin cikinsa wal uhuri da alkawarorin cikinsa da rahamarsa kuma da rahamon ma sun mai tafakkaru sannan ta yi tunani bi da kasiri cikin takaitawa kafiya a cikin cikin takaitawa a cikinta fa in lan yusibu inda zalika in ka iya wannan amma ka karatun bai sa ka kukan ba uzunin wato karyewa zuciya ma'ana ko bakin ciki da bai ta suma ba wabu ka'un da kuka to fal yanki ala nafsi mutum yawa kansa kuka lalle zuciya ta ke kashi li buguji sabida ni kansa anil haqqi daga gaskiya ko daga Allah wal khushu'i da kankan da kai da Allah in kai mai tsoron azaba ne to ai qur'ani ya iya fata azabobi ko wala yusiku wa saqahu ahad hasa yanda dan gore yake huhun gore dauri ko to Allah ya rahama Allah ya aure ko dan gore bai sai daura mutum irin wannan ba da abubuwa na azaba inna ladaina an kalan wa jahima wa ta'aman za gustatu wa a'udhu billahi to ai in bala'i ka sani ka ji bala'i yana kala kala na wuta a cikin in kuma kai kan kwaɗayin aljannan ne mata da ka zo ka ji yadda ake faɗan su ba kawa ai ba a tira ba ga sunan ba a fassara ba ko ka yi ba yake ta kwaɗayi ke ta bin Allah ba duk dai abin da zuciya da zo za ka ji an gwangwaje a dai in ma arifar ke ga ta nan hakka ta da kai za ka faɗa da ake ɓangare ga ta ko ko ne dai ga shi na soyayya ne duk kaza kaza to sai na umar radiyallahu da yawa ya kan karanta qur'ani wani zubin ya sai an ji ana gaishe shi na kwanaki radiyallahu ta'ala an to suna fi ka kasiri da to falyarki ala nafsi fa inna zalika yin ƙeƙashewar zuciya inda musiba musiba ce min al-masaibi na daga musibobi to kuma akwai wani in ba karanta shi ko ka koye shi na ibada ne ba na sanin Allah ne na waye to ko ba za ka wannan ba kai ka karance shi kawai na zuwa ne ka ciwo kofi ko ko na zuwa ne ka ciwo kofi ko ko na kai ka gwanance ne kowa bai iya gwanance kai ka kowa iya sabili har kuma nan kai wata hanya nan kai wata hanya babu wani kushuri ba wani kankan da kai yanzu kai kofi kai da ke kallo ba Allah ba ko ko cin ka zo na ɗaya a musabaka motar nan da ake bayarwa ba laifi ba ne in ka yi dan Allah ka samu wani amma ko in dan wannan kai karatun ka wa ce ce ba laifi ba ne akwai shi to wai abin da ake nufi kenan ka ji duk abubuwa da hadisai da waye na ka'idodin karanta shi wabi yana daga cikin menene fa inna zalika musibatu min al-masa'ib wani daga cikin musibu ne daga musibobi wafi ya zo dai a cikin sa wai sannu an sunnanta at-tartibu karanta qur'anin daki daki a dinga jin abin da kana karanta shi daki daki ba haba ba ba ba ba in dai ba bakinka ne kuma haka ba ko daki dakin bakinka ba zai iya faɗa ba amma bakinka ya iya karanta shi lafiya kallau daki daki kaki to shi ma wannan kama a tartibi shi ne karanta shi daki daki fi qira'atul qur'ani cikin karatun qur'ani kama ya dillu alaihi qawluhu kamar da fadin Allah yake faɗa wa ratilul qur'ana ka karanta qur'ani daki daki tartilan karantawa daki daki a karanta shi da ba da haƙƙin harafofinsa wanda shi ne ma'anar tajwidi dinnan ba wai in an ce wa rasulul qur'an da tafsiran karanta qur'ani daki daki ba wai an ce ka koyi larabawa ba nan ne sun kafa yau karatukan zamanin nan yau in an ce wa rasulul qur'an da tafsira ka koyi larabawa a ba haka ake nufi ba wa rasulul qur'an da tafsira ko za ka karanta shi da irin yanda muke karanta din ka karanta shi daki daki ka ba da ƙa'idodinsa wajen kaulasan ka koyi kaulasan ka ce mata ka kaulasan kenan ha karami ka ce masa ha ba sai ka yi karatun laraba ba ko karatun bakaken ba amma dai ka yi shi daki daki ya ma'anarsa ta fita ba wai za ka iya koyon na laraba ma ma ba ta haka ai ba wai a murya shi ne wannan na gama ce wannan wato waka ne na gama ne wannan ba a shi gyarawa ke in ka iya gyara ko a na bakaken za ka gyara in baka iya gyara ba ko a na laraba an ka koya a dai kana ta rawarwa amma duk ɓatawa duk sannan kuma babban makasudi yi dan Allah to kuma ba to ma'anar wa rasulu ka ta shi ka ba da shi daki daki wa sakinatin da nutsuwa ta zuciya wa waqari da nutsuwa ta zahiri da nutsuwa ta zuciya da nutsuwa ta zahiri tartilan ai ta kai mutuka ta inda duk ne ji zai ji ga abin da ka faɗa inda ya san me ake faɗa ko da sani ba ne makarancin yanzu zai ji eh ga abin da ka faɗa ba ce wani yana cikin ya yi karatu wai ne yake cewa ne in dai ba kuma haka Allah ya yi ka ba yadda ake ta faɗa to a nan wato tuntunu da yawa suna na a wannan wajen ya faɗa a cikin littafin kashafu a cikin littafin kashafu ma'ana tartilin qur'ani abinda ake nufi da tartilin qur'ani karanta shi ala tarasul karanta shi daki daki kana ji haka sallan har karatun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daki daki daki daki haka annabi sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin daki daki daki daki wanda kuma za mu zo warshin mu akan wannan daki wannan karatu namu na warshin wanda duk za mu to daki daki wai an cewa rasulul qur'an da kada an cewa rasul kai ai ba ta yin da larabci ba su duba rasulul qur'an tafsira irin na laraba da ake ba wai haka ake nufi ba kai karanta shi daki daki ko na bakashen za ka yi daki daki da kuma ba da ka'idarsa ba da kowanne baka ake ka tafi da shi kowace kira'a kake a nan sai ka san wace kira'a kake bayan da za ka karanta Qur'ani ba kira'a babu ba zai yi ba to ka san wace kake kal ka kudawa duk hayaniya ta zo duk an bata mana ka san ba hatta Qur'ani an bata shi hatta Qur'ani an bata shi yau kowa ma so yake ya koyi kira'a ya koyi abu kuma bai je ya karanta ba kuma bai san wace kira'a yake yi ba bai san wace sai ka ji mutum yana ta gani da kawai ya ta kuɗa da warshin da hamzin da kaza kaza kaza ba haka ba ne ka san wace ka iya mu dai kasar mu kasashen mu kasashen yamma ma kasashen magari da baki daya afirka kusan da baki daya warshin afirka tun daga teku zuwa teku tun daga sudan zuwa maroko zuwa tun daga teku zuwa teku muwar shi kuma duk malaman da suka yi tashe ake faɗan su ake na Allah masu duka masu dukkan zuwar shi dukkan zuwar shi kuma ƙarshen ƙasar karatu ƙasar hajja ƙasar danda ƙashi ƙasashen sahara ƙasar karatu ƙasar da ta ƙasar waye misra ba su ne da cikin ƙasar karatu ba su ji akan wannan suke kan wasu bai hana suna yin karatu da dukkan ruwayoyin nan ba sun iya hafsu sun iya sa'i sun iya waɗannan kira'o'i bakwai har zuwa kira'o'i goma har zuwa kira'o'i ishirin din nan sun iya karanta shi amma dai kusan ga ta asali wanda waliyan ƙasashenmu makarantan ƙasashenmu bayan allan ƙasashenmu a kanta suke ba wai in an karanta da ita yadda ake koyawa yara yanzu ba ba a iya karanta qur'ani ba ita ce cinyewar ma yanzu ka shiga kowane kanti da daga dama ta cikin abu a za ka kira a warsu ka ji za ta zo kuɗin da da hafsin da za a za ka kuma duk wanda ya san tajwidi na tajwidi da su ake magana masu cin kuwa kuma duk wanda ya je ya warshi in ya iya ta shi za a ba a na ɗaya kowace ya yi shi ka to banza ne illa sai da Allah ya yi saudiya yanzu ta fito ta samu kudin fetur ita ma ta sama makarantu ta iya karkashe malamai ta ko ko limaman haramin daga misir ake turo su limaman ina so ku gane wannan karatu da duk mai lima ya gane dan ne yanzu duk an shaku da abubuwa dan nan duk ba wanda ya gane wannan kai ake ne karatu da ya kare saudiya ba wai ba su iya ba a sun iya da daga misiran nan za a turo malaman harabi daga misira za a turo rigar ka'aba duk daga nan ake tura daga misira ake kai rigar ka'aba daga misira ake kai limaman harabi har Allah ta baraka wa ta'ala ya ba su suka yanzu su suke yin rikunan su su suke yin karatu da to ya zamanto Saudiya tana da kuɗi tana da komai maimakon a kafa makarantun Qur'ani a barwa kowa mazhabar da yake karatu a kai ko a nuna masa ita ma karatu ce saudiya a iya yadda take so ta karta mazhabar wahabiyancinta yadda ta gyaye mata haka take so ta zama duk karatun qur'ani ya zama hafsu kawai shine wani shine musabbabu duk musabakokin nan ba wata biya ba duk kowa ma da kanta ma ko ba ce ka zama ka zubar da warshi yau duk wanda kai yana yin warshi dai na ibada ne amma in ya ce ai saboda musabaka ne a bar warshin da duk gaba ki duk saboda haka aka zubar da warshin kaza kaza dan aje a cikin musabaka to ba wai laifi bane shi ma qira'a ce to amma kuma yan tabidan tabidan suna nan da su ba musabaka ba su ba yau abin mamaki har tsofaffi ma har ba kuma kowa ma wasu yake wasu ke da henara jike da abin kunya wajen suna ko ya ɗan kowane tsoho ma da wani cikawa ke da henara wanda aka su da henara ce ne su ba hana rabu da yadda muka saba an kake Allah ne amma ba mu san wani su da henara rabu ka ba نهر الخلقلة أو السبب بحين ربك لا لا تعجب حول kowa gani yake kowa na tsoron da yi wannan ba za a ce ai bai iya karatu ba ai bai iya kaza kaza ba to sai ka san abu to dukkan ne kira'ar da yake tafiya ita to yadda take din nan ka gwangwaje ka kai a ciki don qur'ani ba littafi ne ka haka ba da haka ake samu da ka dauke shi a littafi ba ta karanta da akwai wa'yansu su ya mala su a yi wahala ne da shi na kaman na ala yusuf aka rubuta shi wahala ne da shi to kuma tun daga annabi sallallahu alaihi wasallam to shi ne ka karanta shi daki daki ma'ana kaula san kai mata faɗa kaula san fa karami kai mata faɗa fa karami dodi kai mata faɗa dodi dal kai mata faɗa dal sun kai mata faɗa sun ta kai mata faɗa ta to sadi kai mata faɗa sadi shi ne tajwidi wannan ba wata biya shi ma kuma Allah ya faɗa Allah in ba ka iya wannan ba ana so ka shafi amma ba ka iya ba dan ba kai Allah bai ka sama ka da komai ba Allah so yake a karanta littafin ka kawai to wannan shi ne ha ba ce wai dan ba kai tajwidi ba ko dan kaza kaza ba kai karatu wannan duk fitina ne to shi kuma malami ne haddatar da yara qur'ani zaka ji ko a fikihu su hukunci sharadi ne na karatun qur'ani kai alwala amma sai a ce banda malami ne karantarwa banda almajiran ma masu karatu sai da su kudi a cikin ta kudi suke da wayannan ayoyi za su shi malami mai haddatarwa ya haddatar da su kawai daga baya sa yi tajwidin sa koya ya haddatar da su a yaga yanzu duk an bige da zancen tajwidin don iya bukata duk an kasa haddar kuma kana ga su to to wai fa wannan ba ba wai zargin kowa bane ba fa amma wai yadda aka dau abin ne ba haka ita ba ba a iya daukan abin ba a dau hafsu a dau tajwidi a dau waye dan a ji amsawar amma a nuna wa kasa a nuna wa sauran masu karatu na kunnan ba shine asali na kunnan ba shine asali kuma na kunnan mai kyau ne a bayan ba shi ake ai yan gargajiya ma duk Allah bai karɓi Qur'ani ba kai har akwai yan gargajiya har akwai wanda ba yan gargajiya ba ka je ka bambance wa Allah yan gargajiya da wanda ba yan gargajiya ba to to kuma kai ma wanda za ka iya yin tajwidin ka kuma ka ce kai ma sai ga wanda ka gada ma'anar tajwidi ba ba kafai kai larabci ba nake faɗa ina da tajwidi ga ku ka an ka nuna kafai kai laraba a'a wanda za ka iya karanta qur'anin daki daki mai kyau kaulasan kai mata faɗar kaulasan kafiruna ha mai ha karami ka iya faɗanta shi kuma ka iya faɗar wannan ta ka iya faɗanta fa duk ka iya faɗanta to in za ka iya wannan kai kaka ce a da sai wanda kai ma malamin kai koyar da kai wanda bai iya faɗar wannan ba da ba haka ba to shine wata rasulun da yi daki daki da nutsuwa da bayyana harafofin nan yadda suke da harkoki a dinga ƙofar da su idan ja ne ya malace a jata idan alif baki ne a faɗe shi idan da amal yawwa salihati to duk da irin wa'annan wannan kenan laisa ma'ana ba wai ma'ana karanta ƙwari hadura wa ba ba ba ba ka'ida ba haka ba to wa tajwidi in an ce tajwidi inda aka wani tajwidi shine kyautata waɗannan lafazai shi bi ikrajin hurufi da fitar da harkofi a wajen fitowarta da ba ta haƙoƙinta ba tare da tsora wa kai kuma wahala ba da fara tsora kai wahala ba wanda za ta sa karatun ma ya wuya ko duk ba tare da wannan ba don haka to kuma a karatun ba kamar yadda muka karanto akwai masu yin sauka kwana kaza akwai masu yin kaza kwana kaza akwai masu kauri akwai marasa kauri shi ma da juridin na irin wannan karatu ya kasu gida uku akwai tartili wa tartilil qur'ani tartila shine yin karatun daki daki ana jin abin da ake duk ko da mai fassarawa yana jin mai kake cewa ana jin duk daki daki daki akwai haduru shi kuma sako shi da sauri ko a ce tangini din nan sako shi da sauri je ka je ka je ka je ka je ka je ka gashi nan wannan shi kuma hadir akwai tadwir shi kuma tsakanin sauri da rashin sauri shi wancan tamfili akan ba da harkoki da yawa innal ladina amanu wa amilus salihat innal ladina amanu wa amilus salihat innal ladina amanu wa amilus salihat kaga akwai rashin sauri akwai saurita akwai na amma duk hada bin ka'ida iya gwargwado iya gwargwado to tartili din nan wannan shi ciwar shi yake kai kira'an mutawar shi galibin da tartili ita yake kai shi karatun hafsu na afi yake kai shi karatun hamzatu yake kai wayannan guda uku na da kira'o'in nan guda uku hafsu na afi da warshu da karatun hamzatu suna kan wannan tafsiri din sai karatu na biyu hadaru din nan yi da sauri din nan a cikin ka'ida to wannan ibnu kasir yana kai ibnu kasir yana kai ibnu amr yana kai qalun yana kai duk kirawoyi ne su sun tafi a haka haka da tangiyar karatun su za ka je ana haka kamar yadda karatun galibin malaman al'uwar su dai din da ka ji yana yi amma kana so ka ji warshin can ko asin jinsa na ka ji kamar karatun kuskari kuskari yana wa filar qur'ana tafsira karatun kuskari yana da ja mai harkoki da yawa yana da gajeren harka wanda to ka ji kana kuskari ko ka ji na abu amma ka ji na za a sauri na ji a kaman ka ji karatun sujet ɗin nan da yake to yana yi kuma wannan ba laifi ba ne an zo cewa sayyid na usman da sayyid na tamimu dari da sa'id bin jubairi da abu hanifa suna kwance qur'ani a raka'a daya ba da yanzu ai ba zan ba zan can wancan tafsirin can wanda zai zama to lokaci ba zai bayar da haka ba to ba laifi duk ba laifi ba sai na uku tsakanin da gudu ɗinta da tsakanin a hankula ɗin nan tsaki tsakatsakiya shi kuma ibn amir da kisa'i imamun kisa'i na daga cikin masu kira'a su kuma suna kan wannan su kuma suna kan wannan me littafi yake cewa wa min al-fitnati yana daga cikin fitina kaya yi sun zamanin su wannan fitina ta hali wa min al-fitnati yana daga cikin fitina a cikin addini a kawo fitina a cikin addini a ce duk wanda bai iya sabili ba karatun Qur'anin sa bai karɓo ba wannan fitina ne cikin addini kuma a ce ba karatu ba ne wannan fitina ne cikin addini a ce ga mutanen ƙauye ko kuwa tsofaffi wani bawaji ko mutanen ƙuraɗin ma birnin ma wani bawaji da mutanen ƙauye wal ajaib da tsofaffi wal ajaib da bayi wal imai da kuyangu da waɗanda kuma ba larabawan ba ne ba ma ko sun yaɗe sai dai su koya ko kuwa wanda yaransu a yaren ɗan yaren harshensa zai iya kayuwa akwai kabila da harshensa zai iya kayuwa kayuwan nan a ce sharri ne wani sai ta karya harshen nan dole sai ta koyi na larabci na wa ce kowa ya karanta ya yaran sama Allah na wancan yaran ne ba na wannan yaran ba lalle in ka koyi wannan to mai kyau ne kar ka je ga kan iyawa ma ya ɗaya ma ku shudi da kankan da kai da abubuwa shi ne sai abin da muka haɗa shi ne ba wai ba kyau ba amma akwai abin da ya fi muhimmanci tsoron haɗarin abu yau duk kowa dai sai ya koyi na laraba ko sai ya koyi alhamdulillahi rabbil alamin kaza ba ku shudi ba kuzuri ba buraji sai ma can kana ganin ni ne na iya yan yan gargajiya ku duk basu iya ba ka fara dankali annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka gano kiran sallah daban har sai na umar yana daga ciki amma zalla ya ce da wanda ya gano kiran sallar na kana gida huwa allamin ka sauta ya fi ka nifan murya shi ko bilalu ma in zai ce ashhadu ma ashhadu ma zai zo lalaba su kira rasulullahi ya laraba a ba su kiran sallar ya wannan bilalu ba habashi ba haushe ma'ana ba habashi kan afirka in shi mana ba habashi ko larabci bai iya faɗa ba ashhadu zai ce ashhadu manzo Allah yake sinu bilal shine inda Allah shi Allah shi yake bilal yana ta cewa ashhadu bilal yake ta faɗa ashhadun ka kar ke ne ke Allah duk ba wannan sai kai yake nan ga don mutum da shi yana da waje sai ya koyi malaka a ce bai la tibete ne da fita ni wala kamar mutum na yana tibete na malam ce ne subhana rabbika haɗi ta hausa masu bohonar rubuka jiya da yi wani su da ke duk an koya mutane irin wannan sharri na Allah la wallahi ta addanci ya shiga har cikin karatu ba wai sai a sarari ma ta addanci sai a cikin karatu ba wai dan zagin kuwa amma dan mu gyara ko mutum ya gyara a kansa ya gyara a gidansa ya gyara iyalinsa ya yi sai da zai ga Allah to yana daga fitina a ce wai waɗannan ba su karatu duk wanda bai karanta ba ba su karatu ba sai da tajwidi in ba haka ba Allah bai karɓi karatu ba ko bai karɓi sallah ba wannan bala'i ne bala'i ne mai girma bala'i ne mai girma abin da ya fi ga masu faɗar wannan an ya tawaggalu su kai su kawo tun ikila cikin tsarkakewa mahaddata zuciyarsu sai dan Allah a koya mahaddata yi dan Allah akwai ji don Allah akwai karatu don Allah mun gode Allah hatta juridin da ya shigo din har yau yan ɗari ne kan gaba ko faɗi wannan ku ji tsoro ko a yi masa wani har yau su ne a kan gaba amma yana daga cikin abin da makarantun mu suke da shi na tajwidi ba ka ayi ba in Allah ya kawo zamani Allah ne zamani amma a gyara yana daga cikin abin da shehunan mu na sambuwar suka kafa ba dai tajwidi ya zo ba to ya zo ya same mu mahaddata kuma masu shi a buga amma in yaro ya je tajwidin ya zo na ɗaya aka ba da wannan kuɗin aka ba da wannan mota ko kwabo ba za a ba yaron ba raba shi uku ake ɗaya a ba a makaranta ɗaya a ba a iyayen yaron ɗaya kuma a yi walimomi da dukkan abin da za a amma yaron ko kwabo ba za a ba shi kai ka bude kawai kayi kana shi kenan yaro bai san ko dan kuɗi ake ko dan in ya je ya samu kuɗin ba sai ko kuma ba zai samu ba da haka aka yi magani yanzu duk wanda wata magana ta yawa da ta bi ka je kai ka duni ka zama na ɗaya ɗin ka siyo kofin ka siyo musabaka ka siyo komai amma ko kan ba za a bashi ko ne ba za a bashi wannan yana daga cikin ka'idan ko duk wanda zai yi dan Allah ya koyi wannan to wannan da ba shi ke da shi ya hanya mafi kusa amma yarinya nan ta zo tana ta karatu kullum ta ji kasu kullum ta ji abu tana zuwa wajen iyali na ita iyali na mahaddaci ya ce kullum ta zo ta ji ita ta ji ta ke saboda za ta yi musabaka za ta ci na ɗaya in ta ce za ta ce uwar da maka za ta kai kaza kaza ta je ta yi ko na hudu ma ba ta ba ta ce daga nan an daina karatu na daina karatu wallahi azima ne wannan da an fi yawa da dan Allah aike za ta kai haka da ta san ta san komai ba ba ta samu ba kawai ta yi na ibada ne na cin kofin makaranta ta ciwo makaranta kawai wai waɗannan maganganu ku gane ba saboda akwai abin da ya fi mutum na ji da Allah in ba hadisi ya zo ma'aikacin ba za a fara danna a wuta yace Allah na haddace littafin ka na karanta shi ana allaiwa Allah yake dan a cewa ne gwani gangaren kai kuma an faɗa to ta bi an ba ka kofin ka cin a duniya shi gaba ɗaya to ta bi za ka to kula in an je an yi kayi dan Allah abin ya zo ya tage ka samu yana da kyau amma ba yau duk karatun dan wannan ake yi duk karatu mutane sun san makarantun Allah sun san makarantun Qur'ani na yaran su abubuwa amma dai nan ba a musabaka ba a tsara tsara ya je sai ya ga yaron ya lalace kuma ya kasa koyi da ya ɗauko shi kuma ya dawo da shi kusan haka ake to wannan ba dan Allah kowa ba dan mu gyara kanmu dan kuma samari mu san kan abu Qur'ani a ji Qur'ani mai kyau ne ba kamanta ba abu amma duk ta'addanci ya ya shiga cikin maganar Qur'ani da kaza kaza kaza kaza duk Allah lalata abubuwa to wai shine muke so a karanta to wannan kenan ma'ana a karanta a koya musu masu karanta shi da yin sa dan ikila don Allah a koya musu huduri na zuciya ba hudurin ka dinga ganin lalle na kawo ma'anonin nasa komai da komai lalle ni ne na daya lalle kofin ni zan cinye lalle ko ba dan haka ba oh halarto zuciya ma'ana a karanta shi dan ibada ba dan musabaka amma in ka zo ka zo ta tarar da wani abu ka komai a karanta shi dan a haddace shi dan a haddace shi a iya littafin Allah ibada da shi ba dan wai su zancen zuciya biliji ko suwa ya wannan dukkan ne yawa a karanta shi a fassara shi don a ji ma'anonin maganar Allah a gane maganar Allah a gane ibada mu ji daɗi ba don a zagi suwa ne ko a ce suwa ne ba su iya ba ko kaza kaza kaza duk ba don wannan to wannan fitin ya fi shi kenan sai a to abin da ake nufi kenan domin hadisu ummu salamata ya zo daga hadisin ummu salamata anna ita sai da ummu salamata lamma na a tattira aka rasulullah yayin da ta nu ta kwatanta yanda karatun manzon Allah yake na a tattira a taho ta kwatanta karatu mufassaratan dalla dalla dalla dalla harfan harfan harafi harafi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم kun gode Allah Allah ya saka maroko da alkhairi gashi nan shehu din nan da sai ga za su nuno gashi nan ana ta karatun Qur'ani da Hausan ma kuma lafiya kaloci sun tafi daga kuma kayan suna nuna duniya kowa ya dinga gani don kowa ya ga wai dan kai wannan ba kunya ka ji ba dinga duba kebul sadisa mai tauraro din nan tashar nan sis din nan mai tauraro mai tauraro za ku ga ma'aikatan suna zama ana karatun qur'ani duk wuri karatu kuma ba na na kwaikwayon muryar laraba kuma laraba ne kuma ba na kwaikwayon muryar laraba ba irin yadda muka tsaba din kuma duniya biyu ana gani Allah ya saka musu da alheri don su nuna duniya ba wai karatun ta ne wai sai ka koyi wancan na laraba wai shi ne ka koya karatun ta ne ba kuma ma san komai a san kusa da komai amma kakkaje gari gyaran gida a rasa ido garin gyaran kwaikwaya kuma a rasa imani ma da komai to kuma duk ya zama banza to shine abin da ake yi amma ba wai ka ayi ba to shine abin da to take dalla dalla kuma hatta su sahabbai radiyallahu ta'ala anhu ba wai kowanne ya kai karatun manzo Allah ba za ka ji sun ce akwai sahabbai da zan mu karatun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kun ji daɗi da ba ku iya kashi ba a ce shi irin nasa kawai irin nasa yi kuma annabi ce dole kai irin nasa har wajen bismillah suke ta manzo Allah madda su ji yake bismillahir rahmanir rahim aka ce maddodin guda biyu duk da jihai ne amma na wannan karshe ba kan karatun Allah bane sallallahu alaihi wasallam ba hadisi ya bace wannan da ukun nan amma Allah zan kayan shi yake sallallahu alaihi wasallam yana jin daɗi daga Allah yake sai ga wani da sallallahu alaihi wasallam kudin gani ka zai za ka dinga jin irin wa'annan wanda yake sa da zan yi nufin da annabi yake karatu a kun ji daɗi a shirin na zai kuma yau annabi zai ce da wani kai na je da kai karatu nan fa abin yayi daɗi shi ma irin nasa kala yake nan ko amma dai a cikin fa'ida to wasu abin da ake so a gane shi amma yau ba ni na iya wai karanta Qur'ani ma wai hakkan da gargajiya kai da wannan ai makarantar karatun gargajiya suke wa'in nan ne yan tajwidi ma'anar tajwidin fa ya kayan muryar laraba ba wai iya ba wa kowane harafi abu ba an lalace kama wasu hanyoyi da yawa yadda a fassara aka barkace haka karanta bakin ma duk an bar barkace duk da baki da Allah ya yi za da mu dinga lura mu afirkan nan baƙaƙen fatan nan karatun da muke yi ba wai hako ba baya ba ba wai na banza ba ne ba wai na banza ba ne har yau ko kasar ilimin ka fita ko kasar ilimin ka fita gashi nan duk muna gani ka dinga kula da karatun da maroko suke yi duk ranar juma'a ga sarki nan a zaune muhammadu sadisu za ka ji malaman duk suna kira ni da malamanmu na afirka in sun kawo karatu ce kamar yadda malamanmu na afirka suka tabbatar manyan malamai ba wai afirkan wai ban zace wata maguza ne kamar yadda ake da ba wai masu bautar rikice ne mu afirkan ba sai yanzu aka zo ko saudiya ta zo san sunan da mu sai ke kala kala yanzu a koya mana karatu tun zamanin annabi addini ya shigo na ilimi ya shigo karatu ya shigo sallallahu alaihi wasallam kuma har yau ko laraba in an ce gabas shan ma ake nufi wannan ko malaman shan din sun san malaman magari magari balle a ce fas ko tuni ko maroko ko rayu mu kuma nan kasashen mu a ce katsina a ce kano a ce dariya ko ku a ce malaman masari a mu kasar samu ma a ce malaman bai dubu so malamai ne duk da baki daya akwai malamai ba wai kawai mutum ya dinga ganin kasar kafirci ya zo kasar bautar gunki yanzu shi ne kawai ya zo da addini dukkan ya ci ya ci ya ci kuskure ya ci da ka ya ce gama ya ce ba ne shi ce ya ce kan abubuwan ka ya tafi can saudiya ta dan bashi abin da ta bashi ya dawo ya yi ta yawo haka amma ba zai fita misira ce zai karanta wannan lalata ba zai fita ko su take ce zai wannan lalata ba zai fita magani da ce zai wannan lalata ba iya wannan ka'idar ta su iya hanyar da an san da saudiya gidansa saudiya masallacin saudiya abinsa a ta zo kaza international duk inda ka fita kai malami ne kuma ka iya karatu to sai dai ka dawo wa yanda aka saba din za ka samu malamai ne amma ka zama malike ko ka zama kaza kowanne fanni kake duniya ga sunan kana sai dai za su zama ɗan takaitacce haka ne na rashin kunya sai kai ɗan dai na ɗan samun ɗan kuɗin ka ne ɗan gina kaza kaza to kai wani kai da Allah to ku zan farai da gaske gare akan Qur'ani din nan yau dama yudillu bihi katiran wai habibi ka da qur'anin nan tili suke shiriwa in ji Allah kan ji mai qur'ani kuma da qur'anin nan tili suke fashewa in ji mai shi yanzu ba na Allah ne faɗa ba ai sai mamaki yubillu bihi katiran wai habibi katiran da shi suke fashewa da yawa da shi kuma suke jawo da yawa kaga sai sai a hankula kwarai da to wani ya daga cikin fitina da ce in ba a yi tajwidi ba karatu da yawa an yi na gargajiya to wani ya daga cikin fitina to kai kuma in ka iya ba wa harafai ka iya karatun da kyau kaka ce ka kuma sai ka yi na kabila ko ba ga inda kabila ku suke yi kai kuma wannan za ka yi ma ka shiga fitina kaka ce da ka yi na kabila ko in za ka yi kabila ta kuma ka ba harafi abu kankan inda ake ja ka lalata ko da za to kuma kowa sai ya gyara sai iyayen da ya iya Allah ya kiyaye to sai ta hadisin ummu salama din anna lamma ra'a tazkira akra kullu yayin da ta kwaikwaita mana karatun manzo Allah na atazkira aka sai ta kwaikwaita mana karatu mufassaratan taki da dalla dalla harfan harfan harafi harafi akrajahu abu dawud kamar kaji karatun fuskar haraji haraji yinu da gare shi kuma ala shehu sannan shehi sayyidi shugaba al-muktaru kunti kaji wani bijimin malami na afirka tun buku suke na malaman tun buku suke na hakki ga yama yan musabi kunti radiyallahu ta'ala anhu al-mazkur wal akafa ambata yace wala ba'asa ba dai bi ijtima'in jama'ati jama'a su hadu cikin qira'ati cikin karatun qur'ani ko su yi kamar yadda marokon nan magani suke yi a ɗauka gaba ɗaya a ɗauka gaba ɗaya a dinga yi a dinga yi a dinga yi har a gama ko ko su yi kamar yadda mu nan hasashen mu ake wannan ya sumuni wannan ya sumuni wannan ya sumuni wannan ya sumuni ko wannan ya rubu wannan ya rubu wannan ya rubu wannan ya rubu hijra'ati wala bi idaratiha ba laifi a dinga kewaye karatu in wannan ya sumuni wannan ya sumuni wannan ya sumuni wannan ya sumuni wannan ya sumuni haka abin da zaga ya hanyar su ko hanyar su biyu duk ba laifi a yi wannan duk ba laifi a yi wahiya yanda abin yake da an ya kara a ba'azin jama'a ba'azin jama'a su karanta kidatan wani yanki kamar sumuni ko rubu'i ko nusufi ko izu sun ma ba'azu kidatan ko ba a yi abu in kuma sauka din za a yi a rarraba qur'ani wannan an bashi izu biyar wannan izu biyar wannan izu kaza ko wannan izu ɗaya duk yanda dai aka saba ina ake eh hawan na ce ba kyau wai wai shi ake ina Allah ka ina da kada ta ba ina aka samu wannan karatu to to duk ba ne shi duk an rarraba irin wannan ya san bada minhu da gare shi waliza sabida haka qala sahibu amaliyati fa ma'abocin amaliyar nan ta fa daga cikin malaman fas suke cewa wa zikiru ma qira'atul qur'ani jama'atan sha'a mada azmani wa zikiru yin zikiri jama'atan a cikin jama'a ma qira'atul qur'ani jama'atan da yin karatun qur'ani a cikin jama'a sha'a ya dade kama dal azmani tun daga sahabbai har zuwa yau har kofi al'umma ta ta ta saba da shi duk wanda ya zai ce za ki fitinan ne ne kawai in gonar tana son kasa ta zama lafiya ta kama jikin kan abin sa ya girmama ta kama jikin farko yi mana da gangan aka bar abubuwa da suka lalace da gangan an sani gwamnatin mu malamai ne sosai malamai ne sun san komai in ma zuwa da ilimi suna tare da malamai har gaban sarkin tabbata an sha zama rigimar duk jirgin jimin mu na Nigeria an sha zama muna da abu an sha zama akwai zaman da aka yi shari'a Ibrahim Salih shehu ismaila khalifa shehu mahmudu gumi shehu ismaila khalifa shehu nasiru kabara haka suka zauna gaban sakwato da farfesa galadanci sannan yana da galadanci da farfesa zaharaddin sannan yana da zaharaddin da md yusuf da yar aduwa ba yar aduwa nan da musu ba wan nasa shi musa ya aduwa ko to shehu da shehu ya aduwa din shehu yar aduwa din md yusuf din farfesa galadanci farfesa zaharaddin sannan waɗannan malami sannan sarkin sakwato sannan malaman sakwato gaba ɗaya sun kewaye su haka suka kawo rigimin nigeria gaba ɗaya suka zube su kuma suka faɗi mafita yadda a je ke duk da kasin suna nan wajen mu ta a gidan rediyo na kasuwan sarki ya sa hannu ko mai gwamnati ya sa hannu ga abin da aka yi duk wanda ya fita daga wannan haka shi kan godiyo yake kai haka shi abdullahi wanda yake kai haka kaza kaza komai ga jina an rubuta amma ana fitowa ana fitowa shi ɗaya daga cikin malaman ya canja kuma duk wani da ya kare sani da shi ne da ma to ba ganin ana duka alwar da biyan da ni kowa ne da ya kwaso bala'i a tsira mai da ba shi ke nan ba kaza kaza in karatu ne kai ba da kai ya wannan abu da ke kayan da so zuwa shi dura mana kasar mu ya yake malaman kasar sun yarda shi kaza kaza ko ko ya ake ba ta kulawa ba ne wannan shi ne kan gaskiya أما كوما يشتكي على ذلك أنا أعرف بسنة وقال الألام الحمد لله رب العالمين فاتح رب العالمين فاتح الله يجب زمان يزال جماعة آر شباب القرآن وإن زمان كنا فيما دنا حكم حيلا زمان يجب أن يكون حيلا صارت قوة يدناشا من فوقها لا سامي جديد Allah ya amfane mu dinga kula da abin da ake fara mahaddata su dinga yin irin wannan na kokari ko kowa ya dinga kokari ba hana kwarewa ba ne ba hana wayewa ba ne alhamdulillah